أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتو أسكين وانا لسافنا رحلة الخلود رام كاشافنا ستين دبقوي ينادي المنادي أين أبو بكر أين عمر وقال مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز عن فاطمة بنت عبد الملك امرأة عبد عمر بن عبد العزيز قالت انتبه عمر بن عبد العزيز ليلى فقال لقد رأيت رؤيا معجبة قالت فقلت جعلت فداك فأخبرني بها فقال ما كنت لأخبرك بها حتى أصبح حتى أصبح فلما طلع الفجر خرج فصلى ثم عاد إلى مجلسه فاغتنمت خلوته فقلت أخبرني, أخبرني بالرؤيا التي رأيت قال رأيت كأني ورفئت إلى أرض خضراء واسعة كأنها بسار أخضر وإذا فيها قصر أبيض كأنه الفدة وإذا خارج قد خرج من ذلك القصر فهتف بأعلى صوته يقول أين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أين رسول الله إذا أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل ذلك القصر ثم إن آخر خرج من ذلك الكسر فنادى أين أبو بكر الصديق أين ابن أبي قحافة إذ أقبل أبو بكر حتى دخل ذلك الكسر ثم خرج آخر فنادى أين عمر بن الخطاب أقبل عمر حتى دخل ذلك الكسر ثم خرج آخر فنادى أين عثمان بن عفان فأقبل حتى دخل ذلك الكسر ثم خرج آخر فنادى أين علي بن أبي طالب فأقبل حتى دخل ذلك القصر ثم إن آخر خرج فقال أين عمر بن عبد العزيز قال عمر فقمت حتى دخلت ذلك القصر قال فدفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوم حوله فقلت بيني وبيني بيني وبين نفسي فقلت بيني وبين نفسي أين أجلس فجلست إلى جنب أبي أبي عمر بن الخطاب فنزلت فإذا أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عمر عن يساره فتأملت فإذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رجل فقلت من هذا الرجل الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر فقال هذا عيسى بن مريم فسمعت هاتفا يهتف وبيني وبينه ستر نور ستر نور يا عمر بن عبد العزيز تمسك بما أنت عليه وأنت على ما أنت عليه ثم كأنه أذن لي في الخروج فخرجت في ذا من ذلك القصر فالتفت خلفي فإذا أنا بعثمان بن عفان وهو خارج من ذلك القصر يقول الحمد لله الذي نصرني وإذا علي بن أبي طالب في أثره خارج من ذلك القصر وهو يقول الحمد لله الذي غفر لي mai kira yana kira yana cewa ina abubakar ina umar muzahim barar gidan umar dan abdulaziz umar dan abdulaziz shi ne ake kiran shi khalifa musulunci na biyar an samu wasu tsakaninsa amma shi ne saboda abubuwan da ya yi da irin adalcin da ya yi da abin da ya za ka ji ana kiran shi ne khalifa musulunci na biyar kuma jika za a ce ga umar ɗan katsawa yake to shi ne matarsa faɗi mafiyar abdulmalik ita ce matar umar ɗan abdulaziz ita take ba da labari cewa cikin dare suna kwance ta ce kawai sai ta ga a umar ɗan abdulaziz ya farka irin farkawa na mutumin da yake cikin mafarki sai ya ce mata na yi mafarki mai ban mamaki sai take cewa ranka ya daɗe ba ni labarin mai ka gani a mafarki sai ya ce a ba zan ba ki labari ba sai an yi sallan asuba ta ce har asuba ta yi ya fita yi sallah sai ya dawo akwai inda in ya yi sallah yake zuwa ya zauna ta ce sai na yi aiki da wannan damar tun da ba kowa na yi maza na je na same shi na ce mafarkin da ka yi ɗazuka ce za ka gaya mu sai yake ba ni labari ya ce wato ina cikin bacci ne sai na ga an ɗaga ni zuwa sama an kai ni wani farfajiya kore mai yalwa wata shimfiɗa koriya ya ce kuma a saman wajen sai na ga wani bene benen kuma fari sol amma na azurfa ya ce kawai ina tsaye sai na ga wani mai kira daga cikin gidan ya fito ya ɗaga murya yana cewa ina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah dan Abdullah dan Abdul Muttalib ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kawai sai naga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho ya shiga gidan yace ina tsaye kuma sai naga wani ya sake fitowa mai kira daga cikin gidan ya ce ina sai ina Abubakar dan Siddiq ina Abubakar Siddiq kai sai ce kawai sai naga Abubakar Abubakar dan Abi Kuhafa ibn abi kuhafa yace kawai sai naga abubakar shi ma ya taho ya shiga wannan gida yace sai naga wani ya kare fitowa daga gidan kuba yana ina umar dan khaddab yace shi ma sai naga umar dan khaddab ya ya taho ya shiga wannan bele yace sai na kaga wani wani ya fito yana ina usman dan affan yace sai sai naga sayyidina usman ya zo ya shiga wannan gida yace sai kuma naga wani ya sake fitowa daga gidan yana ina Ali dan Abi Talib yace sai kuma ga Ali dan Ali Talib shi ma ya zo ya shiga yace na biyar kawai sai naga wani ya fito a gidan yana ina Umar dan Abdul Aziz wato shi ke nan mai mafarki yace shi ne sai ni ma na tashi kawai sai na kama hanya yace sai na shiga wannan gida ina zuwa sai gane a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suna kewaye da shi sai na ce a a cikin raina ya ce sai nake magana na ce to ni a ina zan zauna sun da me ya ce sai na zauna a kusa da wato babana umar dan khattab ya ce sai na duba na ga daman annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ne ya ce kuma hagun annabi sallallahu alaihi wasallam umar ne ya ce sai na ga kuma wani mutum tsakanin shi da abubakar da annabi kuma ga wani mutum yana zaune sallallahu alaihi wasallam na ga wani a zaune shi ne sai na ce waye wannan kuma har wanda ya zo ya iya zama tsakanin annabi da sayidina abubakar radiyallahu anhu ya ce ina wannan magana a cikin raina sai na ji an mun magana an ce wannan isa dan maryam isa dan maryam ya ce sai na ga na ji wata magana amma ba na ganin mai magana akwai wani wato labule na haske tsakanina da mai magana sai na ji an kira ni an ce kai umar dan abdulaziz ka riƙe matsayin da kake da shi ka riƙe matsayin da kake da shi ta tsaya akan abin da kake kai ya ce sai na ga kaman daga nan sai shi ke da an sallame ka tashi ka fita ya ce sai na tashi na fito ya ce ina juyawa sai na ga bayana sai na usman yana tahowa kuma yana fitowa daga cikin wannan gidan amma yana magana yana cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bani nasara ya ce kuma na sake juya sai na ga sayidina ali dan abi dalib shi ma yana biyo bayana yana cewa na gode Allah wanda ya mun gafara to ne shine mafarkin umar dan abdulaziz wato me kuke fahimta a ciki na? to alayi ɗaya kenan na? lokacin ne a ya tafi na yana ana ba ne ya ji ai aikin da yake dai na halifanci cewa ya ci gaba abin da yake kai don idan kana karanta tarihin khalifofin musulunci bayan sayyidina abubakar yayi sayyidina umar yayi sayyidina usman yayi sayyidina ali yayi duk kowa tsallake shi ake shi ana cewa na biyar shine umar dan abdulaziz wanda suka yi khalifanci daga baya kawai ai ya zama kawai shugabanci ne yanzu har ya iso irin na yanzu na na nuhun daman haka ne daman wancan su ne zamunna wanda suka bi wato suna kan alkur'ani suna kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi da shugabanci da komai da komai an yi shi yanda amma daga baya daman haka ake ta tafiya abin yana ta sukurkucewa har aka kai na aka kai yau har ma Allah kaɗai san kuma mai za a yi gobe na yawa yanzu ka duba duk duniya duk duniya ba inda ake shari'a da ƙur'ani sai dai wasu sun fi wasu na wasu na kwatanta wasu ba ku ce mun sai saudi arabia ba yawo na to sai saudi arabia ni ma na Allah sa so dama ka'ida ce ta Allah madaukakin sarki abubuwa za su yi ta wato dawa baya baya baya baya har kuma lokaci ya kare eh kamar yadda musulmi ne za su yi ta wato baya baya baya baya da abubuwa na abin da ya shafi musulunci da musamman annabi sallah sai ce za a waye gari abubuwan da za su rage musulmi kawai shine sallah da amana sallah da amana su sai za su rage to kaga idan suka tafi shi kenan komai ya shi yasa duk yanda za a yi da rintsi musulmi kai ci amana duk yanda za a yi kuma kare yi wasa da sallah na nuhu kaga in har musulmi ya kare a nan to lalle akwai sauransa amma in ya ya waye gari zai ci amana sannan baya sallah to komai ya kare ke kaf ba komai na imani da ya rage Allah ya yi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لنا امورنا ما راحت لقلوبنا وابداننا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الهي منا والاموات ونبع الله دا aka ce bai da lafiya Allah ba shi lafiya sai na asibiti da kai wasu kuma da za su yi tafiya Allah malokacin sarki ya kai su lafiya shi wannan ban Allah jiya a jiya a ran asabar shekaran jiya ko shekaran jiya a lifecom muna tare da malam tajuddin ya zo muka gaisa har yayi mun wasu maganganu maganar da ya gaya mun akan yau monday akan zamu haɗa shi sai ina son na tambaye shi jiya da daddare da ƙarfe nawa ne ya kamata kawai sai na ji mata ta waya wasu na asibiti a kwance a shi daren da ya tafi gida ya samu sanya wani abin da sai Allah da iko lafiya lau da yamma fa wajen kafin azhar gari Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya kuma Allah ya kara mana lafiya karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin اللهم اشفه وانت الشافي واشفه وانت الكافي وعافه وانت المعافي اللهم اشفه واشفنا واشف جميع امر المسلمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين cikin wani abu tofafin dar sai dai a samu a cikin gida wal mar'ati da kuma mata wal farasi da doki to malin ma wajen fassarar wannan akwai maluma da suka ce su waɗannan su ne tabbas akwai sha'umci a cikinsu akwai wanda kuma suka kore wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in har ma da akwai na to da a cikin waɗannan za a samu kaga korewa ne wato ma babu a ce ma da ma a ce akwai to da kawai a cikin waɗannan uku za a samu wasu suka ce a'a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi shine a cikin waɗannan din akwai ai magana ta fito yawa alal misali mata ko gida a ce ma ga gida na siyarwa wanda ya siya ran da ya shiga wata gari aka yi jana'iza ya mutu wani ya sake siya shi ma wata gari aka zo aka yi jana'iza wani ya sake siya na? na zuwa mana wace gari aka zo aka yi jana'iza don Allah za ka siya kaga ko kyauta yau ya ce ko kyauta aka ba shi bai shiga to ko mata wani ya aure ta ran da ta tare washe gari aka yi jana'iza ran da ta sake aure washe gari jana'iza ran da ta sake washe gari jana'iza sai aka zo aka ce ma akwai bismillah kaga ce ma dan adam ba zai je ba a doki wanda ya siya yau yana yana hawaye yadda shi ya mutu wani ya sake siya shi ma yadda shi ya mutu wani ya sake siya ya ce yadda shi ya mutu sai aka ce ma ga dokin siyarwa kaga shi ma kusurta na? noma ko? to wasu malaman bayanin da suka yi ke cewa su ana iya samun masu shi'unci kamar gidaje aka samu inda aljanu suka yi kaka gida suka yi kaka gida duk wanda ya shiga gidan sai kaga sun hana shi zama ta damu an yi wani abu a jos akwai wani kusan shugaba ne ma a izala to ana magana irin ya ce aljanu ma aljanu babu aljanu yana ta magana ana ta ana ta karatu wata rana ya je wani rafi ya je gida sabon gida ya tare da daddare cikin duwatsu gururum gururum gururum a takaice dai ya kasa ganin gidan ya kasa zama a gidan haka ya tashi to shi ne an zo ana wa'azi in mala ya ce a malam mu dai mun sa akwai aljannu kai dai ayi magani ya ga fara shi a wannan karatun na babu aljannu a tushe su ya ce shi ya sa akwai su shi ne ake tabbatar da ke bayani ya ce a ya ce a dai wani karatun shi dai duk zai bi amma dai wannan ka a bar shi ya san dai shi ra'ayal aini ya gani ya ce yadda kaman ana su kuwa a gidan ba da za a yi bacci to kaga gida ba bacci ko ai babu gida eh inda mai yi ma'ana ba na eh babu bacci to to aka samu kuma haka nan akan matan aka samu kaga waɗanda idan an yi auren sai kaga wasu kuma aljanun ne duk da kaka ji maluma suna ta magana magana aljanu wani iri ka rasa suna kowa da yana faɗan abin da malamin shi ya gaya masa wani ya ce babu su wani ya ce ba a rukiya wani ya ce gashi nan dai kowa yana gwagwadon yadda ya ka koyar da shi yake faɗan abubuwa amma dai tabbas aka samu wani ya taba wanmu labarin wani wata mata a nan zaria kullum sai aure mijin sai da su har sai da wani ya tashi da zai aure haka addu'a aka ba shi ya ce lokacin da ya shiga ɗakinta halakuwa kawai sai ya ga wani gangame mun mutum a kan shi to yana ta addu'a ya ce sai yana ta raguwa yana ta raguwa har Allah ya tafiyar da shi za ka maganin cewa ba aljanu ko ba sa shiga jikin mutane gaskiya ba gaskiya ba suna nan suna shiga sai dai kawai kai ta addu'a Allah ya tsare ka na'am Allah ya tsare ka وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتغير rawahu abu daud bi isnadin sahih an samu hadisi daga buraida ya dala kare tabbata an bare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallama baya yin tamfi wannan hadisi ne ingantacce da man annabi sallallahu alaihi ya hana shi ma baya yi wa an urwata bin amir radiyallahu anhu qala zikrat at-tayratu tayratu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanu halfal ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك an samu hadisi daga urwa dan amir yadda Allah ya kara tabbata a gare shi yace an ambaci tamfi a wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mafi kyawunta dai shi ne wato kirdado mai kyau wato mutum ya yi kirdado kalma mai kyau ya faɗi magana mai daɗi ko ina ana son a ji magana mai kyau ana son a ji magana mai daɗi ko waje ne aka ce ma ga magana mai daɗi ta ba a ce ka ji magana mara daɗi ya ce shi ne ya fi mafi kyawunta yace amma shi tambi kada musulmi ya yarda ya mai da shi wato duk yanda ake tambi kun ga akwai na bahaushe larab gana na ko to ba gaskiya ba ne ba cewa ba a wanki ran kaza ba a cewa ba a tafiya wata rana na shi ne ma wata rana cewa ba a yin tafiya amma akwai ranaku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi tafiya a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafiya in ba tafiya da ta taso ba ai tana tasowa baka shirya ba amma in shi zai shirya ranar alhamis yake tafiya shine maluma da suka yi ta bayani suka ce ko neman abu za ka wajen mutum kana son Allah ya sa ya baka abin to ka je ranar alhamis misali kaga duk wannan fa'al ne in Allah ya so sai rana lamisin ya hana ka sai ran lahadi ya baka misali eh da fa'al ne saboda su annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirya da abin da rana rana alhamis amma bai cewa wai kai tafiya ran laraba na ko ran asabar ko duk ana tafiya sannan ba wata rana da ba a wanki a ciki ana wanki a kowace rana eh shi yasa manzo Allah ya ce wala taruddu musliman kada musulmi wani abu na tambi ya hana shi wani abu sai ce idan ma ya ga wani abin da baya so to ya addu'a ga addu'ar da zai yi ya ce Allahumma la ya'ti bil hasanati illa an Allah ba mai kawo abu abu mai kyau sai kai sanan wala ya dafa sayyi'ati illa anta Allah ba mai tumfu da wani abu mummuna sai kai wato da abu mai kyau da mummuna duk yana hannunka kuma wala haula wala quwwata illa bik babu tsini babu dabara sai ga wajenka shikenan mutum ya ci gaba da abin da yake ci eh ci gaba da harkar da yake in tafiya ne ya ci gaba yin abin nan amma fa wannan bai nufin cewa idan misali musulmi ya ji cewa waje ba kyau kuma ya je wannan ganganci ne hanya an ce ma akwai yan fashi abinda musulunci ya gama shi ne ka koma na an ce ma abu ba kyau ka bari in an haɗe ana ana jin ciwo to kar ka faɗi duk waɗannan abu musulunci ya yi umarni ganganci ne mutum ya je ce zai yi cewa shi ya san Allah yana da tawakkali na ga abin da ka sani amma ka dole kuma ka yarda ba abin da zai same ka ce kullun yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa Allah fa la tawakkal ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya rubuta ma amma kuma ganganci musulunci ya hana eh duk abin da yake daga hatta idan ka samu matsala da hanya guda biyu musulunci ta yi ka ɗauki wanda ya fi sauƙi hanya ce an taho ga hanya ɗaya ga hanya biyu dole sai ka bi ɗaya sai aka cewa nan hanya akwai zaki guda biyu a kwance nan akwai guda ɗaya kuma dole sai ka wuce da musulunci abin da ya ce ma shi ne mai zaki ɗaya na nan za ka bi aka ga shi zai fi cinye ka hankali ma cinyewa ne Allah ya misali ai na wannan za a ma yaje yaje da yawa na kaga shi shi dai ne kuma kaga ko gudu za ka yi ma na a ce shi dai ne ya dan fi sauki a ce su yi ne da haka duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda abubuwa biyu suka haɗu masa ya zaɓi mafi sauki da kaga wannan umarni ne kuma mu haka ake so mu wallahu a'lam lokaci ba na yayi uku to yayi sai mu shiga babun hoto insha Allah sun ci haram duk abinda aiwal duk abin da ka bayar aka baka daidai ke da kuɗi hasali in ka gama amfani da shi sai ka kore shi ko gaba da shi kyauta amma ba za ka ba mai ci ba kuma ba wani mai kiwo ko ka ba saboda duk abin da ya zama aiwal ai kaman kuɗi ne in an canjinsa aka baka mutum zai iya canji yawa da kare eh ai duk karen ne amma duk wani abu da yake zai iya zamawa daban da yake da maganan kuɗi amma shi karen ai yana nan a matsayin da aka ce kai kai da aka ce kai da ka siya amma dai kai ka ci wani abu nashi shine aka hana eh baka ji abin da na faɗa ba malama sun ce na farauta babu laifi sun hada shi da karan wato kiwo sun ƙara shi da ana iya sa na na kiwo amma kuma fa ba daman ka sa shi a gidan da kake eh babu dama gidan da kake kowane irin gida ne karen sai zai zama gidan shi daban gidanka daban saboda in ka bar shi ya shiga gidanka mala'ika rahama bai shiga gidanka inna la nadkhulu baytan fihi suratun wala kalbi mu ba ma shiga mala'ika jibril ke wannan magana gida da yake akwai kare ko hoto duk gidan da yake akwai hoto ba sa shiga eh picture hadisi ne fa ba sa shiga gidan da yake mai hoto ko kare Hmm? eh ina zuwa a su ga a yi ɗaɗɗaya mana kuma ya lalar musala na zuwa amin in ka gama ka ba shi can ga mai ɗaga hannu can in ka na amin na ban ce su mayar ba fa a'a ni ban ce su mayar ba wa za su mayar wato yawwa duk kasuwancin da mutum ya soma shi bai san cewa haramun ba ne ya zama ya haɗa wani dukiya a ciki ya soma kasuwanci sai ya gane cewa abin da yake haramun ne sai ya tuba ya bari to shi wannan zai ci gaba da amfani da dukiyarsa an gane amma ba sharaɗi bai san cewa haramun ba ne misali mutum ne gidan sinima ya dauka kawai business ne ana ta kallon fim yana tara kuɗi sai ya ji wa'azi cewa ba kyau sai ya tuba to shi tunda akwai jari da ya zuba ka kudin sun zama mix na da kudin shi na masu kyau ya hada su to shi zai ci gaba da harka dukiyarsa ya yi ta gyaggyare gyaran da zai yi ya sha bamban da mutumin da ya san haram ne na ya soma eh a ba kai ba ne ina zuwa da na na'am ɗalin musa na rama ka a tsarar mala'ikun kan ko ina ka shiga za su bi ka na rahama ake ai ban kira rahama ba ana kira ai ba wanne na rahama ai su ne daman na azaba ka ina mun kai ma baka so su shigo na nan mun na azaba ne mun shiga gidan ka ma ai kaji dadi na damar mala'iku rahama su ne ba sa shiga gidan da yake da hoto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi alƙawari da mala'ika Jibrilu zai zo sai wani dan kuikuyen kare sai ya je sai ya shiga ƙarƙashin inda manzo Allah yake kwanciya sai ya faɗi ya mutu manzo Allah bai sani ba ya zauna yana ta jiran malaika Jibrilu har lokacin da suka yi alkawari yayi bai zo ba manzo Allah ya shiga damuwa har yake cewa Allah da malaikunsa ba sa saba alkawari an ce mar za a zo yana fitowa waje sai ga malaika Jibrilu ce dan uwa gashi dan aboki na ki dan uwa na yake kiran shi yace ai a je a duba cikin ɗakin ka akwai kuikuyo shi bai sani ba aka je aka fito da shi shine yake ce masa ai inna la nadkhulu baytan fihi suratun wala kalbu mu malaiku rahama ba ma shiga gidan da yake akwai hoto ko kare tunda za mu shiga babin hoto sai ku bari sai an shiga waɗannan hotuna da muke likawa a gidajenmu daman duk wanda zai dina sai ya je ya cire wannan shine kawai ka huta na ban gane ba aka ci ka cire hoto kuma kana maganar duroyi duroyin ma ba ya fi zama damuwa ba ga shi nan a shi lasa ba ok na eh to tambayan mana ai ko ba mai nini ga da nusa na'am to mutumin da ya san kudaden da yake na haramun ne kuma gashi yanzu ya tuba su waye zai ba idan kudaden da ya tara ba haƙƙin wasu mutane ba ne in haƙƙin mutane su zai mayarwa to shi wannan sai dai ya bayar ya yi sadaka da su in har ya tuba na gaske idan da akwai gwamnatin musulunci za a ce ya kai bai mal don mai don al'umma musulmi ta amfana da shi eh wala ala alaikum salam amin amin amin na'am suka yi aure to ina ta samo cikin na'am na'am to malaman fiƙihu Allah ya saka musu da alheri sun tattauna wannan matsala tattaunawa mai tsawo akwai wanda suka tafi a kan in har aka yi aure da ciki kuma aka sadu to da wannan mutum da wannan mata babu aure a kan har abada akwai wanda kuma suka ce a wannan abin da suka yi duka barna ne na duka barna ne wato babu shi da aka za su iya sake aure amma bayan ta zama ba ciki an samu sabani kan shin ana aure da ciki mafi yawan malaman musulunci sun tafi ba aure da ciki eh da aka kaji dama ya ce cikin nashi ne ko ba nashi ba to ko ma nashi ne ko ba nashi ba dama hukuncin yaron ɗaya ne duk cikin da aka same shi ba aure ba dan mutumin bane dan shari'a amma da yasa ya zama ba dan shi ba dan ba zai gaje shi ba ai an gane ba kama da shi ba ko me yayi da shi ka san wani zai ce ai sun yi kama na eh ba ruwan shari'a duk auren duk dan da aka samu babu aure to bai da gado amma zai gaji uwarsa ko da karuwa ce zai gaji uwarsa abin da yasa zai gaji uwarsa ita tana akwai tabbas daga jikin da ya fito amma shi kuma babu tabbas waye uban shi ai an gane matar da take karuwanci Allah ya kiyaye babu tabbas waye uban yaron amma akwai tabbas ita ce uwarsa na'am sai rumu ta za ɗaya wanda suka ɓoye shi ne da laifin ya ce aka ɓoye wa ɗan har ya girma aka ba shi gado ana iya ba shi kyauta amma ba gado ba saboda gado Allah shi ya raba kayansa ya kuma faɗi suwa za a ba na da haka shi wannan shi ne za a tsare shi illar a shigar da yaro da baya gida musifa ce mai naso saboda za a je a haɗa ɗan uwan da ba ɗan uwa ba akwai kwaɗo wanda yake zai ta faruwa kuma har Allah kaɗai sai da zai tsaya gara ya tabbas a san baya ciki baya ciki aka samu cases masu hatsarin gaske wanda bayyana su yana fitinar da yake ciki suna da yawa a cikin mutane shi yasa Allah ya ce wala taqrabu zina kar ma ku kusance ta saboda in an kusance zinan musibin da suke ciki Allah ya san iyakar Allah ya kiyaye sallu ala nabiyyin karim bai da lafiya na neman addu'a akwai wani ma da yana asibiti Allah ya ba shi lafiya mu ma nan duk wanda bai da lafiya Allah ya ba shi lafiya karanta fatiha bismillah rahman rahim alhamdulillah rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اشفهم وأنت الشافي واشفهم وأنت الكافي وعافي وأنت المعافي اللهم اشفهم واشفنا واشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشفهم واشفنا واشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشفهم واشفنا واشف جميع مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز فإنك أنت الله العزيز الأكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
ya